أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أنقوى مع الأبتاوى مجلسي إن يمكن في سوائل تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta ta rawdatul janna lidirasati ulumul kitabi was sunna a cikin wannan dare na sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku inda muke ci gaba da karatun littafin ithaqu ahli safa bi sharhi kitabi akhlaqi mustafa sallallahu alaihi wa sallam da kuma littafin min ahkami ramadan a cikin ishaku ahli safa za mu tashi shahi na saba'in da uku farkon shafi inda muna bayani game da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin zamantakewarsa da yake yi tare da talakawa da mabukata inda shekuna abdullahi yake cewa wa yi wakilul fuqara'a muna cikin sharhin wannan jumla wata shekhu na abdullahi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci tare da talakawa ma'anar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da muhimmanci da ba da kula da taimako da zamantakewa kyakkyawa tare da talakawa waɗanda yake mabukata ne yace kana alaihi salatu wassalamu ahyanan ya'tihi al-ja'i'u fayursiluhu ila shakhsin mu'ayyan bayan mun ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da su miqdad irin yadda yake ainihin wato shiyarin din nonon awakinsa tare da su suna sha tare to haka kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance wani lokaci ya atihil ja'i'u mai jin yunwa yakan zo masa fayursiluhu ila shakhsin mu'ayyanin sai annabi ya aika shi zuwa ga wani mutum ayyananni wato akan wani mabukaci ko talaka yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana da bukatar ya samu wani abinci to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike da shi a wannan lokaci sai ya iza shi wajen wani ya ce da hewa ne ya baka abinci kaga wannan duk kula ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai da to sai ya samu mabukaci mai da kama ruwaya an abi hurairata kama yadda an karuwaito daga abi huraira radiyallahu anhu kala ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inni majhudun ya rasulullahi ina cikin wahala ga yunwa ga talauci yani asabani aljuhud wato shi na nuhin wahala ta same ni wal mashaqqatu da kuma wahala wal hajatu da bukata wa su'ul aishi da mummunan rayuwa wal juru da yunwa ma'ana dai yana cikin wani mummunan yanayi wanda ya buga ya buga ya buga ya rasa yadda tashi shi samu ko da abin da zai samu bakin salatu bai da to shi na kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa arsala ila ba'd nisa'ihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wajen wata matarsa yace a bincika ko ana samun abinci wajenta فقالت إتما ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تتشي والذي بعثك بالحق نارن إيدا والذي أيقوك تكسكيا ما عندي إلا ماء كومي باب أكين غنو إن باروا با جدا النبي صلى الله عليه وسلم وجن إيالا في أيكا أنك تشي كومي باب إن باروا با sun ma'arsala ila ukura sannan ya aika wajen wata tunda mata tara gare ko fiye da tara ta qalat misla zalika ita ma ta ce komi babu in ba ruwa ba hatta kullu kulluhunna misla zalika dukkanin su ko wacce an ka aika wajen su ta ce wallahi komi babu la wallazi ba'ataka bil haqqi ma indi illa al ma' ya rasulallahi komi babu wajen mu in ba ruwa ba faƙala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajulun yudhifuhu hadhihi al-lailata yarhamuhullah shin ana samun wani mutum wani bawan Allah wanda zai dauki nauyin bakoncin wannan bawan Allah shi kuma in ya dau nauyin bakonci ne Allah zai ji kaine duk wanda ya dau nauyin bakoncin wanga bawan Allah to Allah zai mai rahama kala rajulun min al-ansari sai wani mutum daga cikin lansaru ya ce uhu abu dalha an ce shine abu dalha sai ce ana ya rasulullah ya rasulullah ni zan dau nauyi ne ko shi wa karhin hali na yi ba wai abincin akwai kasa ba fan taraka bihi fan talaka bihi ila rahlihi sai ta hida shi kawai ya kai shi wato masauki ne ya'ani manzilahu shine ila rahalihi zango ne ma'ana ya manzila ko masauki ne fa qala limra'atihi sai ce ma matarsa shi Abu Dalha ya ce ma matarsa akrimi dayfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to ga bakon manzon Allah nan ki girmama shi qalat matarsa ta ce ma inda na illa qutu suryanika kaman san babu komai gidan ga in ba abincin yaran ka ba abincin yaran ga na kadai kala sai ya ce hayyihi ta'amaki ki shirya abincin naki wa aslihi sirajaki ki kunna hitilanki wa nawimi siryanaki sai ki yi kokari ki sa ɗiyan ki su kwana idza aradu asha'an in sun kaso kalaci su sa su kwana fa idza dakhala dayfuna in baqon mu ya shigo fa aka istiraji ki kashe hitila wa arihi sai ki gwada mai annana akulu kamar gamunan muna ci mu ma da yin da ke shi kuma mun kai mai dace can ga ya can yana ci sai a kashe hijira wannan dai kamar tamsiliya kamar ɗan wata drama ɗaya ta an ka shirya su nuna mai ga sunan suna ci amma ba ci suka yi ba su shi dai bakon annabi dai ya samu ya ci sai za a hawali a kula da haka da ya surmuyo zai ci faƙuni ki tashi ila sirabi wajen hitila ta ƙafi zai kashe hitila sai azumi ma muna nan muna ci fa hayya abta'amaha sai ta shirya abincinta وأصبحت سراجها تكون هتلتا ونومت سبيانها كما تستعيار دوك سنك يقوانا ثم قامت أن تتاشي كأنها تصلح سراجها كما تنا أينهن جارين هتلا فأرفعته ستكشي هتلا فجعل يريانه أنهما يأكلان sai sun ka shiga suna gwada mai kamar ga sunan suna ci amma ba ci suka yi ba bakon ɗai sun kaje ma abinci fa ba ta dawo yayin sun ka kwana masu na dadden ciki ala ju'i bisa ga yunwa sun kwanda yunwa falamma azba lokacin da sahiya ta waye gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu dalha yayi sabko zojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce mai da hikallahu lailata au ajiba min sami'ikum dariya mustahili ya ga Allah ko mamaki amma laziminta ni Allah zumin dariya dariya tana gwadin farin ciki ko da jin daɗi ma'ana Allah ya saka muku da alkhairi shi ma'ana ya yi mamaki min sani kuma daga aikinku ma'ana Allah ya yi ba aikinku ya ji daɗin wannan shiri da kun kawa bakon naku fa an zara lawan sai Allah ya saukar da wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas sahabbai suna zaɓin wasunsu akan kansu ko da su suna da bukata kadi wannan sahabin yadda ya yi ainihin waton sadaukarwa ya sadaukar da yunwa ɗiyanai ya sadaukar da yunwa iyali ne ya sadaukar da yunwa da yake ji da kai ne don ɗai baƙon annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce Allah ya ce wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda an ka kiyaye daga ruwan rai ne ya zamba ma kwaduna ba to fa ulaika humul muflihuna waɗancanan ka su ne masu nasara masu rabauta rawahul bukhari hazan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi an misali mu annabi sallallahu alaihi wa sallam buyutuhu kulluha ma fiha shay'un illa al-ma riba duk gidaje ne mata tara ko ina an ka zo a samu bako abinci an ka ce babu ruwa kawai dan shi Aisha ta ce mukan yi wata ɗaya wata biyu har wata na uku ya shigo ba a azata kunyar da a yankin jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba an ka ce ya Aisha ni kuke ci to ta ce at-tamr wal ma al-aswadani faqat at-tamr wal ma daga dabino sai ruwa shi ɗaya suke ci sauran nan ko dabino babu ruwan tsaina fihi al-muwasatu fi shada'id wato a cikin wannan hadisi yana nuna irin taimako a lokacin da mutum ya shiga tsanani wal ihtiyar da kuma yin dubaru na ikiramin zaifi domin bakonka in kokari ko wace kalar dubara ka kai ko bashi na ka ciwo don ka ainihin kwadda bakonka kosar da bako karinci na makarimul akhlaqi na wadan ul haraj anhu da kuma tunkuɗe kunci da bukata da gare shi ولذلك قال صور حتى يبتي أرفي السراج فشيه تلا وأريه أننا نقول تقرأ ميك وقع من المراج كان كشه تلا don haka sai aka ga ta can da ita da mai gida suna ci shi kuma gashi nan shina cin nashi li'annahu law ra'a qillata ta'ani saboda da ya ga karancin abincin ma ya tajarrab da ba zai yajin shi kuma shi ce shi ci su ba shi bar su ba shi ma zai ci shi ma ba zai ci ba balle da ɗan yin san yara kwana an tafasu wasu sura hazar hadisu fihi al-isar al-azim wannan hadisi yana nuna zaɓin waton waninka akan kanka fifi ta waninka akan kanka wa fi hazar hadisi taqdimu zaiti ala al-aulad wa zawj wannan hadisi yana nuna gabatar da bako akan ɗiya da mata idza kana ya'lamu sabrahum inda yassan matar tashi za ta iya hankuri da yunwa yassan cewa ɗiya ne za su iya hankuri da yunwa au annahum yuqiquna ko suna iya yin wato samun ikon wannan yunwa tun da talaran nan tsaita shi kuma wanga ya sha wahala ya gaji wala yalhaqu bihim darun in min yasalli babu wata matsala da za ta faruwa da su lian al insana saboda ga ka'ida abinda Allah ya wajabta mu mutum alaihi an yabda a dinan ya udu wajibi ne na ya fara da iyalai ne kuma su ne auladu hudiya ne zai fara kasuwa shi an ka wajabta mai wato da tuhu da mata tai sannan da bako shi biyo baya amma in ya san saboda karimci ne ya san cewa ɗaya ne ba su wahala mata sai ba ta wahala kuma suna hankuri su yaya nasu hakki to yana da damar shi karimci shi fara girman bako to wannan shine yayi wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da aminta Allah su tabbata a gare sa ya kasance yuwa fil fuqaraa yana taimakon talakawa kaga wannan misali na na taimaka ma talakawa fa yusharikuhum fi ju'ihim kuma yana musharaka da su cikin yunwa yadda suka jin yunwa haka shi ma annabi yake ɗaukar ɗawainiyar yunwa har mala'ika an zo mai na duwatsu na cewa ga ni ni ne mala'ikan duwatsu na zo Allah ya bani umarni in kana so mu duwatsun ga na makka gaba ɗaya al'aksharai ne kana so a mai san masu zinariya ka kasance kai ne a gana rajulin fil alam amma annabi ya ce a wara wadatul jibalu shummu min zaharin an nafsihi fa araha ayyama shan shi ina sai da wannan bukata wa an simaki ibn harbin qala yace sami'tu nu'mana naji nu'man ibn bashir yaktubu shina khutba qala nu'man yace zakara umar ma asaba an-nas min ad-dunya umar yayi bayani wata rana irin yadda duniya wato mutane suka samu duniya yanzu yani fil futuhat irin an ci garuruwa an samu wadata ba irin farkon musulunci da ake cikin masu ba faƙala umar ya ce laƙadar aitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi haƙiƙa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zallu yauma yakan yi ni tsawon yini yaltawi yana ta mirtsi-mirtsi yana na jin yunwa ma ya ji da ƙalam amma bai samun jabun dabino dabino da ba na kwarai ba yamla ubihi zafnahu wanda zai cika ciki ne da shi addaqal huwa tamru nabi rawahu muslim wannan hadisi ka san inganci ne imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya in yana jin yunwa akwai sadda ma sai da ya kwanju bai ci abinci ba wa shadda min sagadin ahsha'ahu wa qawa tahta alhijarati kashhan mudraf aladai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya naɗi ciki ne saboda yunwa har mata kai ga saboda tsananin yunwa yakan samu duki ya tsarmama ciki ne da haka yana musharaka da talakawa yadda suke shiki fai za kana sallallahu alaihi wasallam ya share kuhun fil ju'i idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musharaka da su ga yunwa wa kama qulna kana yusabbihum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa yana ba su hankuri wa yadhkuru lahum fadla al-faqr yana ambata musu falalar talauci liman ibtuliya bihi ga wanda anka jaraba da shi fa sabara yayi hankuri annabi yana faɗa musu idan mutum Allah ya jarabe shi da talauci to shi hankuri yana da falala wa yubayyinu lahum aqibatal fuqara yawm al-qiyamah yana bayyana musu falalar mabukata talakawa ranar alkiyoma yana nuna musu cewa lalle talakawa su za su fara shiga aljanna kahin mawadata da shekara 500 akwai rata shekara 500 tsakanin su kamar yadda shehu abdullahi ya ambata cikin littafi ne waton sabilu ahlin salah sannan annabi ya ce aksaruhum shaba'an fi duniya aqwaluhum ju'an yawmal qiyama duk wanda yake koshi a nan duniya to zai yi tsawon yunwa gobe kiyama dan haka ku yi hankuri da yunwa da kuke ciki yana ba talakawa hankuri rawahu tirmidhi fi sahih al-jami' as-sahih wa qad bayyana an-nabiy حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا في أحاديث متعددة أتكلم هذا السيد بندبا شيء أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما في سويور أيوكا أولين الله وطن أيكم ده الله يحسو سرور تدخله على أخيك المسلم وطن ونفرين تكي ده ذاك سنياما تنقوان كمسلم في تفريج عني وجن كرن يمسا دعموة وكرن يمسا دعموة kasa ɗan uwanka yana cikin wata damuwa ko yana cikin wani bakin ciki ko yana da wata bukata to ka san kowace irin bukata ta yi kokari ka biya mai bukata sai ka faranta mai rai to shi a aikin da Allah ya fi so a cikin ayyuka wal wuqufi li janibihi sannan da tsaya mai wani sa'a da da taimako ne yana cikin wannan lalura to ka tsaya ka taimaki shi ka ba shi taimako sannan ka jajirce ka yi tsaye tsayin daka ka ga cewa wannan damuwar ta shiga kwarai fa'al abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ma anna rajulan cewa wani mutum ja'a ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyun nasi ahabbu ila Allah wani ne cikin mutane wanda Allah ya hisu cikin mutane wa Allah ya hisu sannan wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah cikin ayyuka kuma wani aiki ne Allah ya hisu فقال رسول الله سيما الله صلى الله عليه وسلم يتشي أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس mutumin da Allah ya fi so a cikin mutane shine mutumin da yake amfanar mutane yana taimakon mutane ya biya ma wannan bukata dai ya taimaki wancan ya azama wancan sana'a ya biya ya ciyar da waɗannan yana ɗaukar ɗawainiyan waɗannan wannan bai da lafiya ya ɗauki ɗawainiya yana da ƙoƙarin biya wa mutane bukatocinsu to Allah ya son wannan mutum akan kowa an fa uhum linnas wa ahabbu al'amal ila Allah ta'ala sannan mafi soyuwa ayyuka zuwa ga Allah madaukakin sarki aikin da Allah ya fi so sururun tursilhu ala muslimi shine farin cikin da zaka sanya ma musulmi musulmi yana cikin wata damuwa kila yana jin yunwa ko yana da wata bukata sai ka dauki wannan bukatar ka biya mai ita aw takshifu anhu kurbatan ko ka yayi mai wata damuwa au ta ɗari an huzaina ko ka biya mai wani bashi da ya dame shi ana biya sai bashi ka biya mai au ta tsaro da an huju an ko ka kore mai wata yunwar da ta dame shi to shi an mahi fincen ayyukan da Allah yake so bayan musu ke yayi rawa ku tsara rani dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kula da talakawa yana biya musu wannan bukatoci yana kuranye musu damuwa yana amfanar su dan shi yake kowa وحياة النبي رأيوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لسيرة العطرة ما يكمشي زاخرة تنجمتك تكتك بمواقفه مع الفقراء دائرن أيا وردي أيا ذكا قمن تلكا واسوسا مؤنش التي علمنا من خلالها وأن منكسر لقصكية أن الرحمة الحقيقية بالفقراء والضعفاء شيء وتوسعي نحقيقا tausayawar da ya kamata mutum shi wa talakawa wa du'afa da tausayawar da mutum ya kamata shi wa raunana wa ashabil hajati da tausayawar da mutum ya kamata shi wa mabukata la ta tamassalu fi mujarrad ta'allum al-qalbi li halihi ba za ta tsaya kawai cewa ka ji ciwo ga zuciyarka kai talaka talakan ya bayan tausayi yau amma shi ke nan wai ba ka mai komi ai kana da yanayin ko komi kankantar ainihin talaucin ka kai ma kana da yanayin da kai ma za ka iya taimaka mai dan abincin da aka gare ka na mutum guda annabi ya ce kafin isnai yana isa mutum biyu ɗauka ka ɗin ci tare da shi ka taimake shi amma ba ka ji ciwo ɗaya ga rayuwarka ba wa in kana zalika mahmuran duk da jin ciwon shi ma yana da kyau dan kayi wanda shi kuma yana can babu ruwa ne bai koda ne shi ba amma dai wa inna ma haqiqatul rahmati abinda a haqiqanin tausayi ga talaka hiya tilka allati tarfa'u sahibiha sahibaha ila qudwatin fa'ala shine tausayin da zai ingiza ka zuwa ga yin kaɗan ɗau wani mataki na ƙoƙari alaƙadar istida'ati gwargwaron ikonka ba ka iya ɗauke bukata sai gaba ɗaya amma kila kana iya gusan mai wannan yunwa ta wannan lokacin to ga gusan mai da ita mai yiwa in yayi gaba zai samu wani ya ɗauke mai ta in an jama li musa'adatihim ta hanyar taimakon su wa taqdimu subulil auni lahum da kuma gabatar da hanyoyin taimako gare su kai in baka iyawa kana iya bidan mai wani shi bai min hadhihi al mawaqif daga irin waɗannan mawaqif ma rawahu muslim akwai abinda imam muslim ya ruwaito عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ياتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sadrin nahari farkon yin irin da sahi da hanci fa ja'ahu qaumun sai ga wasu mutane mabukata talakawa hufatun saboda talauci ko takalma babu uratun huntayi ko tuhayin za su na mujitabin nemari suna saye da barguna ketattu yalba suna kisa annin sufin muhaffaf wasu kuma yayi na irin wannan annimar din da gani na talauci na talakawa ka sa irin wannan bargo ko wani zane na zane zane shi dai gare su dan zane haka sai sun kayawa awil aba'i ko kuma abaya jam'u aba'ati mutaqallidus suyufi suna rataye da takubban ammatuhum min mudara kuma mafi yawan su duk daga kabilan mudaruna babbar kabila ta shahararra cikin kabilun larabawa ya ce kai bal kulluhun min murara ma an mutum ba dukkanin su daga kabilan murara da sayan sun ka taho mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba takalma ba tufafin kirki kuma ga su sun yi shirin yaki na cewa duk inda annabi ke so ya tura su ya tura su sun taho fatama ara ay taghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza bai ji daɗin irin yadda ya ga yanayin da suke ciki ba fuska sai ta ɓaci limara abihin min alfada saboda abin da ya gani suna fama da shi na talauci fada hala sai annabi ya shiga gida sun maharaja sa annabi ya fito bayan ya shiga gida ya fito fa amara bilalan sai umarci bilal fa azzana ya yi kira dama al'ada annabi kenan ko ba lokacin kira na ba da ya ga wata bukata to a yi kira yanzu mutane na tabuwa ya yi kira wa a kama ya yi ikama fa sallah annabi ya yi sallah bayan an yi sallah sun makaɗa ba sannan annabi ya tashi ya hudu ba mutane sun taru faƙala sai annabi ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wannan da ya halicce ku daga rayuwa guda dukkanin daga rayuwa guda ce shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci wato matar ta daggare ta ita wannan rayuwa ita ce hawwa'u وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سنة الله يادا ماذا دا ما تارك كريسو سبع أصلين كوا دا كوا سبع كاكم كوا دا كوا النبي آدم وحواء الله يكي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كجي tsoron Allah wannan da kuke wadanci kuke roƙo saboda shi kuma ku kula da zumunta inna Allah kana alaikum raqiba hakika Allah yana kule da duk abin da kuke yi komai motsin da kuke yi Allah yana kule ya sani والآية التي في الحشر سنة النبي يكرت آية تجو ودأت في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا كوما سو إيماني كجزء وران الله كوت رايوة تيتناني تسن أدل ذات قبا كما الله دنقو دي قوبي الكيوما واتقوا الله كجزء وران الله سبور الله يا سن ينار الله بعد زب أدل ذات عيكتا sannan annabi ya ce ta sadaka da julul min dinari cikin huduwa da ya ce duk wanda adda abin sadaka mutum in yana da dinari ya yi sadaka daga cikin dinari nan nashi min dirhami idan yana da dirhami shi sadaka daga dirhami don gama bukata nan min saurihi in tuwayi gare ka ga masu suna min sa'ibin rihi in baka da kuɗi kana da wani abinci dan sa'in ka na alkama ka kawo min sa'ibin rihi in da bino gare ka ka kawo dan ga mabukata nan sun iso hatta kala sai karshe dai annabi ya ce kai walau bi shakki amrati ko farin da bino na gare ka kaga kowa na iya dai cewa wani abu ba wai sai mai hali bai ana magana sadaka ko kowa shi gwargwadon halinka in naira da gare ka ɗauka ba suwa in guntun da dino gare ka ɗauka ba suwa annabi ya ce wa lauli shiƙe tamacin ku kiyaye kanku daga wuta sadaka tana maganin wuta ko da da guntun da dino ne ƙala mai riwaya ya ce faja a rajulun min al'azari bayan annabi ya ƙara hudu ba mutum na farko shine wani mutum daga cikin lansawu sai tashi ɗaya sai ya kawo bisu ratin wata jikar kuɗi ka dakkar furuta a jizo anha ya ce dahinai ta kusa ta kasa bai ko mata ya tattalo ya kawo ya ce kai balkar ajiyar ko mata bai ya tattalo ya kawo kala ya ce da sun haka ya kawo wannan tuli sun masu taba an nasu sa'anin daɗa mutane sun kabi juna ana ta kawowa wanda ya kawo kuɗi wanda ya kawo abinci wanda ya kawo da zino wanda ya kawo ga sunan ya ce hatta ra'aitu kaumai ne min tsa'amin ya ce sai da na ga wani tuli na abinci wasu yabin da tuhahi an tara kuɗi da tuhahi da abinci ga suna an dattara mai ruwaya ya ce hatta ra'aitu wata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tahallal sai da na ga huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kyalkyali tana haske na farin ciki da farko ko da ya gane su damuwa ya shiga yastaniru farahan yana haske saboda farin ciki wasu wurin da nishadi yace ka annaha muzahharatu huskan nan dace kamar an shawa mata zinariya saboda haskenta ko ka annaha mazhabatun mazhabatun wata fata ce da suka wa layi layi ka wannan zinariya fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa a cikin musulunci wato wata ɗabi'a mai kyau a cikin musulunci falahu ajruha ladan wannan sunnar da ya assasa ta tabbatar mishi wa ajru man amila biha da kuma ladan wanda ya aiki da ita ba da hu bayanai min gairi an yankuta min ujurihim shay'un ba tare da ya watan komi ya rage min ujurihim daga ladarsu ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya sunnanta kuma sunna mummuna fil islami a cikin musulunci kana alaihi wizruha shi kuma zunubinta ya tabbatar mishi wa wizru man amila biha da zunubin wanda ya aiki da ita min ba'dihi bayanai min gairi an yankusa min auzarihim shay'un ba tare da wani abu ya rage min auzarihim daga zunubansu ba qala an-nawawi imam an-nawawi yace qawluhu ce wanda ya hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yatahallal har sai da naga huskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana haske ka annahu muzahhabatun ko mazhabatun fa qawluhu yatahallalu an yastamiru farahan wa surura imam an-nawawi yana fassara wannan hadisi yace ma'anar ya tahallalu ay yastamiru yana haske farahan saboda farin ciki wasu wurin da nishadi wa qawluhu madhhabatun zakara al-qadi wa jahayn al-qadi ya ambaci huskoki guda biyu fi tafsiri ahadu ma na dayan su ma'anahu fiddatun muzahhabatun wato azurha ce mai kama da wato zinariya wanda aka shafa ma zinariya hu ablagu wannan yayi mubalaga fi husnul wajhi da kyawun huska wa shiraki da haske ne wasani na biyu shabbahu fi husnihi ya wato kamanta shi ga kyawu ne wa nurihi da haske ne bil muzahhabati min al juludi da irin watsun da an kawa zane na zinariya wajen obama zahiri wa hiya shay'un wani abuna kanat al arabu tasna'u wanda laraba ke yi min juludin daga fatu wata ta'alu fi khututan muzahhabatan sannan suna sanya wato zane zane muzahhaba na ainihin zinariya fiha a cikinta yawra ba'daha isra ba'dan ana ganin sashenta bayan sashi wa amma sababin sururihi amma sababin farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallama fa farahan bi mubadaratil muslimin ila ta'atillah wato farin ciki ne yayi kai da irin gaugawar da musulmi sun kai ga biyayya ga Allah madaukakin sarki na ɗaya kenan wa bazlu amwalihim lillahi da kuma watsa dukiyoyinsu domin Allah wa imtisalu amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da biya umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dafa hajjata ha'ula'il muhtajin da kuma tun kuɗe buƙatar waɗannan mabukata wasu faƙatul musulmi na da kuma tausayin da musulmi ke yi ba abin ala ba'din sashen su akan sashi wata awunihim alal birri wat taqwa da kuma taimakon junansu bisa ga alheri da tsoron Allah wayan bazirar insani saboda haka ya kamata ga musulmi idza ra'a shay'an min hadha al-qabil in yaga irin waɗannan abubuwan da ke faruwa to an ya faraha shi farin ciki wa zahira sururahu kuma ya bayyana farin ciki ne wa yakunu farahu farin cikin nan nashi wato ya kasance lima zakarnahu domin a dangara mun ka ambata to da yake lokaci ya za mu tsaya nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك